asasatul manar ya akibatul manar ku sarara muna da dan mintin da ba zai wuce goma ne ba zuwa sha biyar kawai haka a gurguje zamu kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake ba dadewa dami ba ina da abubuwa da yawa Allah maɗaukakin sarki ya mana gudunmuwa wannan shine darasinmu na biyu cikin littafin wato albulga fil farqi bainal muzakkari wal muannas na al-imam al-anbari Allah madaukakin sarki ya masa rahama za mu tashi safi na nawa ne na 21 to ku saurara wa kadhalika an-nar haka ita ma wuta idza urida bihas idza urida bihas sima in aka nufaci siffanta ita wutan karan kanta ana ce mace ce sannan kila ana nufin wani abu mai wuta amma ba ita wutan ba siffanta aka nufa na to wannaru wa asma'uha mu'annasa wuta da sunayen wuta gaba ɗayan su mata ne da annaru da aljakimu da alhawiya da allazza da saƙara da hutsaba dukansu mata ne an gane jahannamun lati za ka rika cewa kaka ce jahannamun lati an gane ko hazihi an gane ko قال الله تعالى النار التي وقودها النار ذات الوقود النار ذات الوقود kun gane ko ko an fusakum wa ahlikum wa quduhan nasu wa quduha kaga annan mace ce ita wuta kaka da an ce nar ba a ce naratu ba ka ce ai namiji wa kadhalika an-naru in urida biha sima sana ita wutan aka nufaci sifa ba ita wutan karan kanta ba wani abu mai zafi sai ana ce ma abun wuta to shi ma dai zaka cimma wannan abun mace ce yuqalu ma naru ba'irika akan ce ya yanayin wutan wutan raƙuminka tuntuna akan faɗaka ce kai ya yi wuta ce ai haka ya zo a sattin kai mutumin nan da za mu je kan wuran nan kai direban nan ya yi wuta kaga wutan amma a nan wurin ba ana nufin wuta na gobara ba sima uri da biya me sima to duk da haka wannan wutan da ya yi na gudu mace ce an gane ai ma simatuha ne sifar wutan gudun raƙuminka wa an shida wani yayi rawaka sun masakau aya lokum bin nari wa naru qad tashfi min al awari ko min al uwari sun masakau sai suka shayar da aya lokum aya jam'i ne na al ujjul al ujjal al ujjal al ujjal raƙumi ko sa mai tozo da manyan ƙaho ana ce mishi uyyalu al'uyyalu babban sa kenan ana masa jami'a ce a wato ayayil ayayil ko ayayil sannan ana masa jami'a ce ayalu an gane ko saƙau ayalukun bin nari sun sha da raƙumansu ko shanunsu sun sha da su da wuta an gane to anan bin nari ɗin nan fa ba ana nufin wuta to za ka ba raƙumi wuta ne ko za ka ba sha wuta ne an gane wannan da kyau kinaya ce kawai na wani abincinsu da aka bashi ko kuma na koya musu ne gudu da suka yi wannaru kad tashfi min al-uwari wannaru ita wuta kada tashfi tana warkaswa min al-uwari daga zafin rana an gane wato kaga annaru din nan ba fa wuta na sosai ba wuta ne na sima siffata wato gudu in aka koya ma raƙumi gudu an gane wannan da kyau ko abinci da za a rika ba raƙu dabbobi to sai ya rika musu kariya daga rana al'uwar kuma ana nufin zafin rana har shams wannan yana da sunaye da yawa ta mun ji alhirru as-suhab sannan kuma ga ma wani uwar shi ma na nufin me yanzu muna da uwar muna da hirru muna da suhab duka zafin rana ake nufi eh saham yawa haka walidhiya ishamsi walidhiya saham wal khamru wa asma'uha mu'annatha kun ga giya da sunayen giya duka mata ne kala sha'iru mawaki yace hiya al khamru tukna tala'a tukna tala'a kama dhi'ib yukna abaja'ada giya gaba dayanta da sunayenta hatta wiwi duka gaba ɗayan duk kayan maye duk mata ne duk sanda za ka yi magana a kan hashish an gane za ka ce ya tadakhanu bil hashish kun gane wal hashishun lati kun san hashish wiwi kakka ce wal hashishun ladi al hashishun me za ka ce al hashishun lati kayan barasa gaba ɗayan su mata ne an gane wannan da kyau قال شاعر هي الهمر تكن الطلاء ita ce giya Allah har kina ake mata ake ce mata attila kinayan giya kenan kama tibu yukna abajada kamar da kasan kirkeci kura kirkeci ana masa alkunya ana ce mishi abujada alkunyan si abujada sannan wal kitubu kayan ciki hanji saifa tumbi shi yake kira al kitubu kayan ciki kayan cikin ɗan adam me yake ce mushi ko ma na dabba kayan ciki kawai hanji da taiba da hanta da saifa da hanta da me kuma da huhu da matsalmama da ke ciki me yake ce musu kitubu an alkitubu kayan ciki kayan ciki an gane ko almi'ayyi mu'annasa gaba ɗayan su mu'annasa ne an gane wannan da kyau mata ne wa jam'uha aqtabu ana mishi jam'i a ce me aqtabu jaa fil hadisi tushabu aqtabu batnihi ina wanda baya baya wani mutum annabi sallallahu ce za a zo da shi wani mutum a cikin bukhari fa hadisi ne ingantacce za a zo da shi sai a turke shi a turken wutan jahannama fatan da liqo aqtabu fa yudaru bihi kama yudaru fil raha fa yatsami alaihi ahlun nar sai su ce kai ba kana mana umuni da kaza ba sai ce ni ai bana yi sai sa kai malami ka fi kowa aiki saboda wannan hadisi kaga ya bada tsoro kun san hadisin ai a shayi abin dauka anan akatab me akatab kayan ciki jam'i ne na alkitubu to su ma dun mata ne kaga tus habu aka ce akatabu batani an gane ai am'a'uhu shine kayakin cikin shi wal isbu'i al isbu yatsa mu'annasa mace ce al isbu'u mace ce ja'a fil hadith hal anti illa isbu'un damiyat da annabi ya zo na haƙin handak lokacin da ake haƙa gwalolo an gane ko na hagazotul azab sai annabi ya samu rauni a mai a yatsa annabi ya ce aike ba komai bace wata yatsa ce da ta da rauni saboda Allah kaga hal anti annabi ya ce hal anta ba sai ce hal anti illa usbu'in jamiyat sanan wal kaffu ina tafin hannuna alkafu ko ka ce raha nan shine raha kamar da wata ranar zo karatun mukama za ku ci nan shine mai raha to gaba ɗaya kuma na ce mai kafu an gane ko mu'annasa shi kuma nan menene mata ne fa an ba kaulu sha'ir amma magana mawaki da yake cewa ara rajulan minkum asifan ka annama yazummu ila ila ila kashhaihi kaffan muhaddaba mawaki da yace a rarajulan na lura ina ganin wani mutum minhum cikin su asifan yana cikin bakin ciki da damuwa ka annama yadummu ila kahshaihi al kashhu kashhu kugu kenan an gane kashhu aka hada su guda biyu a ce kashhani nan kashhu nan kashhu guda biyu kashani guda biyu me kashani an gane ko sai ce a rarajulan na gona mutum minhum cikin su asifan yana cikin damuwa ka annama kai ka dauka shi ya zummu ila kashhaihi an gane ko kabban kai ka dauka an ya hada hannayen shi ne hannayen ma muhaddaba wanda ya taba taba da jini muhaddab shine hannun da ya taba taba da me abinda aka kwaba shi aka jama jama da shi shine muhaddab hannun da ya daba daba da jini in ka kalle shi kai ka dauka hannayen shi a kugun shi ne haka wanda suka taba taba da jini to to a nan wurin kaga sai ya ce ya zummu ila ka shaihi kaffan muhaddaba kaffan to kaffan inda mace ne ya kamata ya ce mai muhaddabatan kaffan muhaddabatan to amma sai ya ce kaffan muhaddaban wanda yake nuna maka cewa kaffu din kamar namiji ne kuma gashi ya ce kaffu mace ce shi ne zai baka amsa ake fa yajuzu an yakuna muhaddaba ta yi wa wannan muhaddaba din wasfan li qawlihi kaffan ana ta yi wa suffa ne na kaffan to in ya zama suffa ne na kaffan fa yakunu mahmulan ala ma'ana sai zama kawai akan ma'ana ne ya fassara shi ne kan ma'anan kaffu din saboda kaffu dai a hakikanin sa mace ce amma ma'anarsa kuma me namijin ma'ana yake da shi to sai ya bi zuwa ga wannan namijin ma'ana din sai ce sai ce muhaddaban bai ce muhaddabatan ba da ya duba hakikanin kalmar ce muhaddabatan zai ce li'an al-kaffa fil ma'ana udhu domin kaf ma'anarsa udhu yake nufi ɗaya ne daga cikin gabbai min al-a'dha'i al-udhu kaga namiji ne an gane to yana da ma'anan udhu ne kun fahimci wannan da kyau to yace ɗaya kenan hanya ta bi ta tawili sai a ce waya juzu an ya kuna muhaddaban kuma ta yi wa lafazin muhaddaban din nan liƙaunihi rajulan ya zama siffa ne na rajulan ara rajulan min kuma asifan ka annama ya zumbu ila ka shehi kaffan muhaddaban sai ya zama siffa na me rajulan muhaddaban kaga shi kenan kaffa ya sha ba a siffanta shi ba fala ya kunu ma'amulan alal ma'ana to anan ma ba bukatan sai an yi tawili an ce ai an fasara shi ne kan ma'ana abin dauka anan wurin kaffu dai mace ce an gane ko wadira ina dira kun san dira'i me fasaran dira'i malaminu tsintsiyan hannu ko an gane ko mu'annasa mace ce wa an shida an yi waka aka ce urmi alaiha wa hiya far'un ajma'u wa ya salasu azru'in wa isba'u urmi alaiha wa hiya far'un ajma'u yace ina jifanta an gane wa hiya alhali ita din nan wani bangaren da yawa ne suna da yawa amma ita wani bangagi ne na da yawa wa hiya thalathu adru'in wa isbu'u wa isba'u kar sai ce wa hiya bai ce wa huwa ba an gane ko wal kabidu kun san kabid hanta to hanta mu'annasa mace ce wa an shada an yi waka aka ce ya eh aya aya me aya kabidan kadat ashiyata ghurbi ghurabin min ash-shawq ithra dha'inina tasaddau aya kabidan wato ya kai hanta kadat hantan nan ta kusa ashiyata ghurabin da yamman da yamman bakunta wato ya bar garinsu ya je wani gari bakunta to da yamma ta yi a garin da ya je bakunta ɗin an gane mina shauƙi saboda mina shauƙi israr za'inina saboda shauƙin da azza'inuna kun san azza'inuna matafiya azza'anu shine tafiya za'anu falastu musailan an dalikin an gane ko za'anu shine tafiya azza'inatu matafiya bishi ga mubalaga an gane ko da'ina za ku je shi a cikin hadisi ko la ta hafu ad-da'inatu yana da a cikin hadisi a al-mubasharatul nabawiyya sai ce aya kabidan ya kai ya kai hanta ya ke hanta kadat ita hantan ta kusa kaga abin dauka kenan bai ce kada ba kadat ashe kabidun din menene ashiyata gharrabin da yammacin bakunta a garin da muka je bakunta mina shauki saboda shaukin gida ko shaukin inda muka je isra za'inina shaukin da kan biyo bayan matafiya galibi matafi za ga ko dai na shauki yana shaukin inda ya je an gane ya ji dadi ya isa inda ya zo tasaddau to wannan at-tasaddu shine tsatsagewa hantar ta kusa ta tsatsage ta tsinke saboda jin dadin inda inda ya je ga Allah kun fahimta jin dadin garin da ya sauka ya sa hantarsa mata kusa ta me tasadda ta tsatsage an ga at-tasaddu me yasa ake ce ma lalas a me ake ce balle balle din nan balle balle at-tasaddu an gane ko wal yadu war rijlu kun ga da hannu da kafa wal ainu kun ga ido kulluha muannasa gaba ɗayan su mataye ne qala sha'iru wa yace yadun sabihatun wa rijlun zarihatun wa aynun qadihatun wal matnu malhubu yadun sabihatun hannu na iyo sabihatun hannu mai iyo kun san iyo sumin kun gane sumin ko in ana sumin ana munkaya a cikin kogi da mai ake amfani sai ce yadun sabihatun lafazin sabihatun ya nuna yadun menene inda namiji ne mai zai ce sabihun an gane war rijlu rijlu kuma kafa darihatun ita kuma kafa ta kuɗe cikin ruwa darihu ad-darihu shine kabari ko rami me darihu kabari ana ce mai ad-darih kabari da larabci sosai ba na 'yan islamiyya din dagaji kabaru kowa sani amma in ka ce darihu fa eh darihu fulanin al'adri ha sune ne eh kaburbura to sai ya ce wa rijlun kafa kuma darihatun ta kuɗe cikin cikin ruwa in ma arami ta kuɗe da a ce mata dariha a shahir wurin da a ce rijlun namiji ne me za a ce darihun wal ainu ido ƙadiha ƙadiha idan ta samu soki tana da ƙadihi tana da harara garki an gane ko da namiji ne mai za a ce ƙadihun wal matnu malhubu matan gadan baya shi ake cin me matan me yasa ake cewa matan isnadi da matan ko to matan me ake cewa matan gadan baya shi ake cewa matunu mala abdurrahman me matanu gadon baya sai ce malhubu shi kuma diya canza ya kode an gane wannan da kyau wal matunu aidan muannas kai shi kanshi lafazin matan dan fa muannas ne fa an gane muannas ne aidan muannas wa anshada gashi ba yace wa matnani hazzatani karhulufin min al hadabi an gane ko min al ish hadabi ga matnani mat nata eh matnani hadha hadatani to anan ya za mu gano cewa watan muannas ne a wannan waka hmm? eh hadatani inda namiji ne sai a ce eh da sai a ce ba ba matnani ko matnani sai a ce hazani ha zani ba za a kawo mai ta'un ɗin ba wannan ta'un ɗin ta ta'anifi ne kamar kalamin sai ka ce mai kalamani tsawilani kake cewa kalamani ba ka cewa kalamani tsawilatani ko haka ne amma bintani mai kake cewa tsawilatani to shine wannan kawai sai ce walyaminu washimalu walfakhidu walwarik kun ga da dama da hagu da cinya da warik mazaunin dan adam ko ai haka warik alwariku nan kenan wariku abinda abinda malam baya faɗa alwariku alwariku an gane shine daga muka samu at-tawarruk ko at-tawarruk to shi wannan warik din da kuma karish kun san karish alkarishu shine inda mutane ba sa gani inda kake lullubewa a jikinka alkarishu gadon bayanka nan da cikinka da wajen cinyoyinka inda dai baka san a gani din nan shine gaba ɗayan shi ake ce mishi me alkarishu an gane ko to da ala wato ajus da zila zila da ba ai duk kun san waɗannan me ajus a jikin ɗan adam al'ajizu al'ajizu da azzila'u to azzila'u fa ƙashin haƙarƙari shi ne azzila shi kuma aka ce al'ajizu yana nufin nan sasan nan kun gane nan naka da nan na ɗan adam an gane kurɓi aljilau kuma na nufin kashin auza alba yana nufin me an gane gaba ɗaya ba ai kun ga takarrabta ilaiki ba an gane ko wal adudu fa dande kun gane sai alkura eh haka alkatif alkatif na me ya alkatif alkura fadin baya kenan nan kun gan shi daga nan zuwa nan fadin bayan ka inda tela ke sa shine alkura shi kuma katif din kowanne ana cin me katif kulluha muannasa in za ka yi larabci ka kiyaye kakka je ka ɗauke su a matsayin maza wal'atiku eh to zakkar wato an da atik ka faɗa ala atikai ko to shi kuma gaba ɗaya in ka zo ka ɗauke namiji in ka zo ka ɗauke shi me wal qafa qiya yuzakkar wa yu'annasu ko ka ɗauke namiji ko ka ɗauke shi me wa ankara al-asma'i fi hatta tadhkir amma al-imam al-asma'i yace gaskiya ba ba namiji bane mace ce mun ga al-Imam al-Asma'i babban malamin lugha ne ka al-Imam al-Asma'i babban malamin lugha ya shigo masallaci ga wani mutum yana ta addu'a yana ya zul jalali wal ikram ya zul jalali yace masmuk ce suna na laisu al-Imam al-Asma'i yace yunadi rabbahu bil lahn laysan lidhalika inda aku falam yujibu yunadi rabbahu bil lahn laysan laisa yana roƙon Allah amma kuma yana duka zibo yana lahani yana cewa ya zul jalali wal ikram ya kwace me ya zal jalali wal ikram munada muzaf manso munada me kuma zu din nan yana cikin asmaul khamsa wanda yake tunsabu bil alif ya zal jalali wal ikram ya kamata ya ce ya zal jalali wal ikram sai ya ce ya zul jalali wal ikram ya zul jalali ina ta magiya sai yunadi rabbahu bil lahni laysa lidhalika inda ahu fala yujibu shi alimamin asma'i asali ba sai wani ya rera shi kuma sai ya rera babban malamin loga ne wal'ibtu sai hammata ta zakar wato annas wata tafkiru fiye aktar amma gaskiya malamai sun fi rinjayar da al'ibtu a mishi mai yawa a ce huwa ibtuka ya fi a ce hiya ba ka zalikar unuk sannan wuya ma yi zakar wa ya annas kun ji ko wakila in dummat annunu kana mu'annasa in an ce al'unuku to mace ce wa in sukkinat kana mudhakkar in an ce unku unku nunun nan aka faza me eh sukun ya nuna maka in zaka ce wuya in ka ga dama ka ce unku in ka ga dama ka ce me unuku unuku wuya amma mace unku wuya amma me namiji an gane ko ina wajen waƙalar asma ila arifi fihi ta'anis mamar asma ya ce kai ni ban san malamai suna kiran shi ta'anis ba ta ba mu dakata a nan sai Allah ta'ala kai mako gobe sai mu zo mu ci gaba insha Allah subhanahu wataala mun ƙara minti goma kan lokacin tashi mu a dan bayanin da zan maku fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh